بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai yau alhamis 26 ga watan shawwal shekara ta 1446 wanda ya yi da 24 ga watan april 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba na mako mako muna karatu cikin kitabu tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab kafin mu je hutar Ramadana mun tike a babi na babu min shirki iratul insani bi amalihi dunya mun gaba wannan babi din yau insha Allah za mu shiga sabon babi mala yace babu man ata'a al ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harama Allah faqad ittakhadhahum arbaban وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد بن حنبل أعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه قال يقول من وانا بابي بابي da ce mashi babu man ata'a al-ulama babi zai magana akan duk wanda yayi malamai da'a fi tahrimi ma halallahu wajen suka halatta mishi suka haramta mishi abinda Allah ya halatta aw tahlil ma harrama Allah ko kuma suka haramta mishi suka halatta mishi abinda Allah ya haramta faqad ittakhadhahum arbaban haqiqa ya rike wannan malamai ababan bauta wanda ba Allah ta'ala ba mala yayi wannan babi saboda ya ci gaba da tabbatar mana da mazahir na shirka inda ake samun shirka a aikace aikacen mu wasu abubuwa da zamu iya raina su amma a hakika ne yayin da wato aka bincike aka bi diddigi za a ga to wannan shirkan yana shiga cikin wannan aiki din kuma zai lalata wannan aikin baki daya to anan a yau abinda malam zai kulla mana babi shine wato abinda wani dan adam zai yi wajen wani wanda yake ganin shi da mutunci daga wutan ilimi ya shata mishi wasu dokoki wanda ya riga ya tabbatar wannan dokan ba dokan Allah bane ba dokan mazan Allah ba ne, amma ya mashi ɗa'a a kan wannan. Kuma matsala ya ce, idan ya yi haka to ya riƙe shi a mazai an bauta, wato ya riƙe shi zama rabban, shi ne yake cewa faƙar ta haɓa kuma arbaban. Hakikanin abin da sa aka kira shi ya riƙe wannan malami a matsayin abin bauta saboda wato ya mashi ɗa'a. Ita bauta a hakikaninta shi ne umarni da hajji. duk bauta shine a zo a baka umarni yana yi bari na bari yana yi bari na bari wannan shine hakikanin bauta to yayin da bauta ta zama hakikanta shine umarni da hani ya zama wani mahaluki ya ba ya baka umarni wanda ba Allah ta'ala ba da sunan malanta kai masa biyayya to yanzu ka ba ma ubangiji da wani a wajen a wajen umarni Allah ta'ala kuma ya riga ya ce alalahul khalqu wal amr ala ku saurara alkhalqu wato halitta nasa ne kuma umarni nasa ne to shikenan sai gashi wannan malamin kuma yau kai ya gaya maka abin da Allah yake so a gaya maka sai ya tsige da gaya maka abin da shi yake so ya wato kai aikata da haka wannan biyayya da in ka masa zaka masa biyayya ne wato ba biyayya ta da hakki ba wannan malam cewa yi faqad takhadhum arbaban ya rike su a matsayin ababan bauta wato faqad takhadhum aliha nan arbaban ma'anahu aliha saboda lafazin arrabu wani lokaci a qur'ani akan yi amfani da shi yana nufin al-ilahu abin bauta al-ilahu al-ma'bud kamar Allah ta'ala ke cewa qul a ghayra allahi abghi rabban huwa rabb kulli shay aka ce maza Allah ya ce musu yanzu a wani Allah ta'ala ne kuke son in je in bide shi a matsayin wanda zan bauta wanda ba Allah ba shine a ghayra allahi abghi rabban aka rabban aka fayar shi ar-rabbu dai shine dai al-malik al-khaliq al-malik al-khaliq al-mudabbir shine wanda yake halitta wanda yake mallakin lamarinka kuma shine wanda yake kuma gudanar maka da rayuwarka baki daya to me yasa aka ce mishi rab kuma har ila ya kuma zai kazo da ma'anan abin bauta saboda shi wanda yake ya halice ka yake baka iska ya baka baka gudanar rayuwanka da abin da zaka cika sha to hakikanin shi wannan wanda ya maka wannan shi wanda maka bauta masa shi yasa zaka gani rabazin arrabu ana bayar ce wajen al'ilah saboda mulazama wato saboda alistilzam wato ɗaya yana da zumci ɗaya in dai an kana bauta ma wani to ya kamata ya zama shi ke da cin kake da shanka kuma shi ne ya halice ka kamar yadda in ka kace wani ya halice ni to kuma dole ka bauta masa to shi za ga a yaren shari'a za ga ana faida lafazin arrabu da ma'anar al'ila qul a ghayri allahi abghi rabban ay a ghayri allahi abghi ilahan wadan Allah ne kusa da rika matsayin abin bauta saboda haka anan shine malai ce duk wanda ya malamai da'a ya ma shugabanni da'a to yanzu ya rike su a matsayin ababen bauta wanda ba Allah ta'ala ba za mu ga inda malamai ke raba waɗannan abubuwan musamman mu a yanayin rayuwarmu a yanzu za ka ga magaran malamai ne ana nan malamai suna ƙirƙiro bidiyoyi iri-iri da sunan malanta da sunan ɗariƙu da sauransu da sunan sabuwar tafiya kuma su lazamta su ce sai a musu biyayya kuma su ce wannan biyayya gare su biyayya ne ga Allah ta'ala sannan kuma su ma a yanzu yanayin da muke ciki a wannan rayuwa na ka samu yanzu yanayin rayuwar da muke ciki ba rayuwa ce ake hukunta addinin musulunci a wato a rayuwarmu ba za ka gani abin da ke zama wato muke hukunci da shi constitution da sauransu wannan shi kansa wannan yakan zama wato shirka da Allah ta'ala a kamar yadda za mu zo mu ambata mala ya ce wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama kiris ya rage wato duwar wadu su fado muku daga sama su sako muku daga sama a muku ruwan duwatsu aqulu ina ce muku qala rasulullahi maza Allah ya fada ga sunnansa wata kuna ko kuna cewa qala abubakar umar ko kuna cewa abubakar umar sace maza Allah ya fada shi kuma ko kuna cewa abubakar da umar wannan wato abdullahi dan abbas ne ke faɗan wannan magana wannan asari da mala ya kawo mana shi ya kawo shi da ma'ana ba da lafazinsa ba ya bi shekhu sai bi taymiya da ibn qayyim da sauran malamai da yawa da suke kawo lafazin wato irin wannan lafazi da mala ya kawo wataƙila wannan lafazi ko dai da ma'anan aka kawo shi ba haka lafazin yake in ka kuma littafin hadisi ba ko kuma ya zama akwai ya zo ta wata hanya wanda mu ba samu ba amma dai abin da yake hannu littafin da suke hannu yanzu babu wannan lafazi ba a ce dai lafazin ma'anansa lafazin da ke cikin wato littattafai na malamai shine wato yace arahum sayahlikun yace lallai ina ganin wato za su halaka aqulu ina ce musu qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya qulu suna cewa na ha Abubakar da Umar suna cewa Abubakar da Umar sun hana ina cewa manzo Allah ya ce ayi su kuma sun ce Abubakar da Umar sun hana yace ina ganin za su halaka wannan haka Imam Ahmad ya fitar a cikin al-musnad ɗinsa da al-bazzar shi ma a cikin al-musnad da abdiyaw al-maqdisi a cikin al-muhtaransa al-tabarani cikin al-awsat al-khatib a cikin al-faqih wal mutafaqqih da ibn abd al-bar a cikin bayan al-ilmi wa fadlihi dukkan su da isnadodi wanda suna tikewa zuwa ga urwa ibn zubayr urwa ibn zubayr daga cikin manyan tabi'ai fuqaha sab'a wanda dan dan azbayr bin awwam shine yazo wajen abdullahi ibn abbas yadda ya kawo samun shi magana ya ce kai abdullahi dan abbas malamin sa ne ba kai abdullahi dan abbas kana hana mutane su ifradi kana cewa su yi mutu'a ya fi alheri alhali abubakar da umar su kuma gashi sun umarni a yi ifradin sai yake zargin shi a haka to shine sai yake ba shi amsa da cewa to ina ganin so kuke halaka mu so kuke wato halaka ta zuwa wani al'umma ana gaya muku maza da ya faɗa kuma kuna cewa wato abubakar da umar kamar da aka sani a aji akwai itirani akwai tamattu'i wanda ka da kiran da tamattu'i da ana kiransa tamattu'i a wani lokaci a yare na shari'a to itirani wanda duka ya halatta idan wanda yake bukatan yayi ta fuskar ibada ya halatta illa iyaka da malamai suna da sabani wajen wanne ne falala ifradi ne ko qirani ko tamattu'i to da yawa almuhajjiqun suna wato ganin tamattu'i ya fi falala a wajen malamai duk da akwai hafiyat kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa akwai yanayin yanda zai zama ifradi shi ma yana da nashi falala almuhim dai Ibn Abbas ba ma shi kadai ba har Ibn Umar suna cewa su wato ayi ayi tamattu'i kuma wannan ya fi ifradi Uthman ibn Affan da su Umar su saboda kokarin kwadayin da suke ganin cewa ya kamata mutum in ya je garin shi ƙara dawowa saboda ka bar lokacin aikin da ka bar aikin Ka'aba ba kowa kana ce sai lokacin aikin aikin haji ne kawai za a cika Ka'aba amma daga lokacin Ramadan ba lokacin Ramadan ba za a zo aikin Umara ba so sai ga to kai ka je in kai ifradi kai aikin haji wani shekarar ka dawo lokacin da sauki yanzu ba mu ne na ba yanzu na miliyan nawa ne za a ce ake hajji in an ce wai ifradin kare za a rika yi ai kaga an ba mutane wahala kwarai da gaske to a lokacin a shine sai Abdullahi ibn Abbas ya rika yin fatawan cewa a rika yin tamattu'in nan wanda shine manzo Allah ya bada umarni ce a yi kuma ya fi nuna wato sar sai ya nuna wato soyayyan a fi tamattu'i akan ifradi shine Urwa ibn Zubair daga cikin fuqaha sab'a da cikin alimansa suka zo suka kausa mushi magana kan wannan shi ne shi kuma ya gaya musu wannan magana cewa to ina ganin so kuke ana kan wannan ba kuma ba ma shi kaɗai ba wato Usman shi ma da yayin niyyar yin wannan Ali bin Abi Talib ya mushi inkari har yake har dai dinga ce masa ma kuntu da ada qawla rasulillahi da qawli ahad min an-nas ce ba za mu bar magana mu zala wasu magana ka fa wannan yana nuna maka cewa wato addini shine magana manzon Allah wannan akari ana rawato shi suna rubutu daga Abdullah as-Sana'ani daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani daga Urwa ibn Zubair mursalan haka daga da shi Abu wato Ayyuba ibn Abi Tamim bai riski Urwa ba sai dai al-Khatib da wannan sa sun jawwada isnadin suna rubutu ta hanyar Hammad ibn Zaid al-Basri daga Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani daga Ibn Abi Mulaika daga Urwa ibn Zubair daga isnadi ya tabbata kuma a tsabarari a cikin al'ausar ya fitar ta hanyar ibrahim ibn abi abla daga ibn abi mulaika shi ma daga urwa ibn abdulbar ya sake fitar da shi ta hanyar sharik ibn abi ibn abdullah al-qadi daga a'mash daga fudail ibn ya'mar al-fuqaimi daga sa'id ibn jubair daga abdullah ibn abbas wannan kisa dai ta tabbata da ma'ananta yace wallahi wannan shine lafazin sa'id ibn jubair yace wallahi ma araqu yace wallahi ma arakum mutahina hatta yu'adhibakum Allah yace ina ganin ba za ku daina yin wannan magana ba a kawo muku magana maza Allah ku ce Abubakar da Umar sun faɗa har sai Allah ta'ala ya muku azaba wa hadithukum an rasulillah zan faɗa muku maza Allah ya faɗa ku hadithuna an Abubakar da Umar za ku rika cewa kuma Abubakar da Umar sun faɗa a Salih ibn Abdul Aziz Ali Sheikh a cikin at-tamhid littafin da ya sharhin ko ta'liqi ne ma kitabut tauhid ya nasabta cewa wato Imam Ahmad ya fitar da wannan asali shi ma ta hanyar Abdurrazzaq Sanani daga Ma'mar daga Qawus ibn Kaysan daga Ibn Abbas haka haka ya fada ban sami lokaci na duba Musa ne Imam Ahmad ba da riwayar duk da anan ina ganin ya sami zalla ba zai yi ba dan Ma'mar baya da riwaya daga Qawus sai dai ga Ma'mar daga Abdullahi ibn Qawus ibn Kaysan daga Qawus ibn Kaysan babansa daga Abdullahi ibn Abbas wanda sai sanadi ya zama ya tabbata kowa dai ta yare da wato wannan asali ya tabbata illa iyaka ne da ya kawo da wannan akali da ma'ana abin abdullahi na abbas yake magana da mas'ud ibn zubair shine wato idan aka ce manzo Allah ya faɗa haramun ne a cikin su wani yanzu yana kawo magana Abubakar da Umar yace Abubakar da Umar yana kokarin ya toka da sunnar manzo Allah daga maganar Abubakar da Umar a kaga anan wato idan wato Abdullahi dan Abbas yana nuna cewa duk wanda ya dauki ra'ayin ko fatawan Abubakar da Umar ya bar sunna karara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama batacci ya zama halakacce a saboda shari'a tana kulwaye da sunan manzo Allah ba da magana Abubakar da Umar ba to idan wato an faɗa kan Abubakar da Umar to wane ne kuma zai saura a cikin mabiyin mabiyin addini mabiyin wannan addini Abdullahi dan Abbas ya faɗa wannan kan wato Abubakar da Umar kar ku manta Abubakar da Umar ya tabbata manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin yace ku rike ku riko da sunnata da kuma sunnan khalifofi wato shiryayyu wanda bil ijma' abubakar da umar sun shiga ciki sun shiga cikin wannan bal wannan su ne manya a cikin halibobin ba to da cikin akwai hadisi kuma da ya tabbata manzon ya ce iqtadu iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar eh ku yi koyi da wanda da wannan mutanen da za su zo bayana wanda suke bayana wato abubakar da umar wato yana nuna maka cewa wato abubakar da umar suna da girman sha'ani a wannan addini to amma idan ya zama su za su yi magana abdullahi dan abbas ire-irensa sauran sahabbai su ce haramun ne kuma mutum ya zama halakakki ya zama wato batacce ya riko da maganarsu wajen ya yi wurgi da maganar mazala za a kira wannan batacce to ina ga wanda zai zo ya riko da maganar wanda bai kai abubakar da umar ba cikin wanda wake malamai ne a cikin al'umma ba sa cikin masahabai ba sa cikin sahabbai a cikin sahabban shi kansa abubakar da umar an ce ba ka a riko da maganarsu yayin da saba sabawa da karra da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yawa ce wannan al'umma zaka samu ba ma maganar ma a sunnan manzo Allah maganar manzo Allah ake wato kokarin tokare a wurgi da ita ba da maganar wani daga cikin tabi'ai ko sahabbai a'a yanzu ta wuri fasara fa manzo Allah ne faɗa magana karara wani sai kawai ya kawo shubhansa kawai sai ya tokare sunnan manzo Allah da ita a daidai wanda lokaci ake samun haka wani abun da wata zai sa wata ka ƙara a haka ne ƙara tashi game da yanayin makoman sunan maza Allah a al'umma a yanzu Allah ta'ala cewa ya tabi'u ma anzala ma uzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru ku bi abin da aka saukar muku bil ijma kuma abin da aka saukar wannan shine Qur'ani da sunna ittabi'u ma uzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wasu majibinta wanda ba wadan ba abin da aka saka muku ba bi wanda kuke so Abubakar muna son sa Umar muna son sa amma Allah ta laki cewa wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi koma bayan abin da aka saukar muku wasu majibinta ku jibinci magana su ku jibinci su baki da ku bar aikin manzo Allah ku bar kuma wato abinda manzo Allah aka saka muku a cikin Qur'ani da Sunna Allah ta'ala ya yi wannan kashi ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru wannan yana ƙara nuna muka cewa wato sunnan manzo Allah babu wani wanda zai wadace shi ya riko da maganar wani mahaluki a bar kasa ya bar sunnan manzo Allah babu shi maganar manzo Allah aikin manzo Allah abinda manzo Allah aka yi a lokacin sai ya ce yayi daidai ya samu tamfi haramun ne wani ya dauki ko maganar wani malami ko wani da shi ko Abubakar ne ko Umar ne ya toka ne ko ya wurgi da maganar manzo Allah kawai ya riko da wannan magana wannan malami ne Allah ta'ala yana cewa in tudi'uhu tahtadu wa ma 'ala rasulil balagh mubin idan kuka yi masa da'a to za ku shirya shi da'a gare shi shine wato shiryan ma baki da in aka wazara da'a to an shirya wato bauɗe masa kuma to an bauɗe mu shirya amma kowane ne in dai ba manzon Allah ba cewa aka yi kabishi akan ilimi kabishi akan ilimi abinda ya kawo wato ya yi ko bai daidai ba kamar da na faɗa a wannan kaga wato Usman Abdullahi ibn Abbas yana magana ne akan Abubakar da Umar wanda su ne manya a wannan al'umma amma ga irin makoman su ga abinda Umar yake wato Abdullahi ibn Abbas yake faɗa akan maganar su yayin da ya saba ma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah kamar da aka sani babu wani da yace ya san sunna matsala baki dai kikirki la Abubakar la Umar a yanzu yana da sauki yanzu saboda kuta an taskace su amma a lokacinsu da ina za mazala kar ku manta da baccinsa da farkensa da tsayuwansa da zamansa da shingidansa da cin abincinsa da zuwa kasuwansa da shiga ban ɗakinsa da fitowa ban ɗakinsa da ibadansa da tsayuwan daransa duk wannan da rashin lafiyarsa duk wannan sunna ce to ya za ka ce wani mutum ɗaya zai iya haɗi ya sunna mazala ba ɗaya dan haka duk yadda abubakar ya san wata sunna zaka samu wata sunna ta kuce masa duk yadda umar ya san sunnonin maza da zaka samu wasu sunnonin sun kuce masa ashe ba Umar ne bai san sunna na wato alwaba ba annoba ba an yi annoba a bai san wannan sunan ba sai da Ibn Auf Abdurrahman Ibn Auf ya ga mishi sunnan da tanajin da mazalla ya akanta Abubakar akwai abin da ya jahilta da sunnan mazalla kan gado sai da Al-Mughira Ibn Shu'ba ya faɗa mishi ya faɗakar da shi so ana samun ire-iren waɗannan abubuwa a samu wani mutumi bai san sunna na manzon Allah ba a cikin sahabbai manya to wannan idan an ci Abubakar da Umar to kuma wane ne Malik wane ne Sufyan al-Thawri wane ne Abu Hanifa wane ne Imam Shafi'i wane ne Imam Ahmad ibn Hanbal wanda za a zo har a kawo maganar su a ce za a amfani da maganar su a bar maganar manzon Allah wannan kaga muna son mu kawo maka halaka mu sani ba wannan halaka an kana neman halaka da fitina ya shafar ma al'umma shine a bar sunnan manzon Allah da aka ce ita aka saukar mana mu kowa kuma muna bin maganganun wasu mutane kuma kaga za mu halaka haka duk da nan ya kamata a lura idan muka ce wato mutum ya aiki da hadisi ya bar wasu maganganun da aka samu na Abubakar ko Umar ko ire-iren su sun saba manzon Allah ya kamata ya fahimci tabbas ya tabbata fa sun saba ne saboda dama yanzu masu bin sunna muhibbu sunna wal athar masu bin san sunna da kuma san wato gura biyu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a Allah ta'ala ya kara yawan su zaka samu duk da suna da wani kokarin to akwai dan wani zamiya da yake dan sofana su dan kadan wanda wannan kuma insha Allah bai zama musu cikas ba a wato tekun hasanat din su a wannan sun fi kowa wato daraja sun fi kowa kirki sai zaka samu su ne musu dan kadan ne inda ake samun wani lokaci dan zamiya ake samun yan zamiya shi ne zaka samu ana iya samun magana ta fito daga wurin sahabi a samu wani hadisi da kai ne a fahimta ka zaka saba ka wasu suna cin karo da juna amma idan ka bi kai kallon nutsa nake sai ga ashe wannan aikin sahabin ma ko maganar sa yana ƙara maka bayanin wannan hadisi to yana da kyau a fahimci wannan shi kuma akwai aikin da sahabbai za su yi kai a ganin ka gani na ido zaka ga kamar ya ci karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su a wajen malamai hada ya nazalu manzilal bayani wa tafsir wannan ana saukar da shi ne a magurbi na bayani to idan ku aka samu sahabbai ga hadisi ya zo ko da a zahirin sa ga yadda kake fahimtar sa sai aka samu sahabbai duka su dauka su duka ijma'in su yayi akan cewa su ga yadda suka suka aiki sai gudana to wannan yana nuna maka ga yadda muka ba nan nasin ne yi ne bai halta kuma kai kuma ka saba ba saboda haka Allah ta'ala ya saukar da abin a gaban su sun sani sun gani kuma to wannan kaga yana da yana da kyau kwarai da gaskiya a sadan wannan da yawa zaka samu sai cikin manyan malamai sun sami manyan malamai da muke tafiya da su a wannan al'umma sun sami irin wannan zabiya za ku ga wani lokaci ana ana ce ma Sheikh Nasir Albani shi kadai ne wanda ya fara cewa wato haramun ne a zuwa azumi a azumi na asuba Imam Albani yana hujja da hadisin Samma ce Abdullahi bin Busur da sauransu an uqti samma madalla yana cewa la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaykum wa illam yajid ahadukum illa liha 'inabatin aw 'ud shajaratin falyamdhuku wala zai ran hadisin shine cewa kar ku azumi ranar asabar ko da dayan ku bai samu wani abu da zai ci ba sai kaza sai kaza sai kaza bai kare azumin sa Sheikh Albani ya fahimci wannan zahirin hadisin nan da kwarin sa saboda haka yace shi idan azumin tasu'a da ashura ne yazo inda yazo ya gito ran juma'a to ran asabar ba za a yi ba azumin arafa yazo ran juma'a ran asabar ba za a yi ba idan ya hana wannan ce haramu ne saboda manzo ce la ta sumu karku azumta la ta sumu kaiwa ce je ka azumta ah sauran malamai abinda suka rika ce masa a wannan a wannan lokaci shine to amma ina tunawa abin musul abbas daga cikin manyan malamai na hadisi na wannan zamani sai yake ce masu amma ka san wanda daga cikin magabata wanda ke irin wannan fasara a cikin magabata babu wani wanda ya yi irin wannan fasaran kuma ana da maɗuɗuwan hadisai wanda suke nabu da idan za ka ɗauki wannan hadisin kai aiki da su sai azumin asabar ya faɗo ko ba a taɓa jin cewa manzo Allah ya ce kar a yi ba saboda haka kaga kamar azumin Dawud annabi Dawud da ake magana in aka ce yau kai azumi gobe ka sha ka kare wata za a samu dai asabar sannan kuma ga kuma waɗannan azumi da shi guda shida da muka yi na shawwal din nan ga azumin tasuwa da ashura da za su zo ga azumin arafa da zai zo da sauransu zai iya faɗuwa ran asabar kai a lokacin da kake ba kana yi saboda asabar sai malamai suka ce to kaga a nan ba ana yi saboda asabar ba ne shi kuma an ce la ta sumu yawmas samti dan asabar din aka ce da aka yi ba wai in zaka yi ba dan asabar din ba malai suka bashi amsa haka kuma suka ce abin da ke nuna maka wannan fasarar shine aikin magabata gashi an samu su ba ruwan su ba a samu wani wanda ta cewa ma haramu ne a yi azumin asabar din baki ba har ibn tabiya yake cewa shi yana ganin kamar ma lafazin hadisin ne rawin bai iya ruwaitowa daidai ba su ruwaito daidai ba amma asali yadda ya kamata ya zama inda kila ya an haddace hadisin a ce kar a kada ta azumin wato wato ra'a saboda azumi shi za ibn tabiya yake cewa hadha shabun ghairu mahfuz shi a wajen sa almuhim dai kaga a nan me ya jawo wato shirin albani ya fara irin wannan abinda wasu daga cikin malamai ke cewa kuskure ne abin da ya jawo shine kokarin riko da hadisin manzo Allah ba zai ba zai kalla maganar wani ba to yayin da ka zama idan kai kuma ya rufe kai hadisan manzo Allah hadisai hadisai kana dauka zahirin sa ka manta ka je ka gani me yayin fasarar magabata suka fada kuskure kuma ya kamata a kula da wannan irin wannan suna faruwa kwarai da gaske zaka samu wani lokaci kamar ko da shi wannan magana ne na malamai kamar hadisin idan ta safa sha'ban fa la ta sumu shi wannan magana ce ta malamai ba zan shiga wannan ba irin wanda akwai su ne kamar a har ila yau dai imamu shaukani imamu albani imam muhammad siddiq khan al-qinnaudi da wasu daga cikin malamai su ali hasan halabi da suka suka ce wato zikirai da ake yi da ya mutu shirik ba akwai wasu zikirai da ake yi bayan sallah ba allahu akbar allahu akbar din nan suka ce to a wannan kwanakin kai zikiran nan ya halatta amma ka koma da zarar an sallama sallah ka zo ka zikirar nan wannan sunna bai zo ba har ma wani wasu daga suka ce wannan kirkirwa da a cikin addini tare cewa kuma wannan duk daga aikin magabata a ijma'i ne tun daga aikin sahabbai an rubuta daga Ali bin Abi Talib an rubuta daga Ibn Abbas an rubuta daga Abdullah ibn Mas'ud an rubuta daga Ibn Umar da sauransu wannan ijma'in malamai ne cewa sahabbai da wannan suka yi suka cewa cewa ana yin waɗannan abubuwa to kokarin rike hadisi da kuma cewa abu da bai zo a hadisi ba bid'a ce ko na abu sai ka manta ko kamar aiki magabata to shi kuma abin da galibi muke da bai ci kanmu da shi shine ka karanta Qur'ani da Sunna akan fahimta waɗannan magabata saboda wannan Qur'ani da Sunnan su aka fara saukar ma su suke kowa ya fasara kuma wannan shine abin da Qur'ani yake nunawa yake cewa wa yatabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira dole sai amma Allah da manzansa kuma yake bin hanyar da ba da mu ne ba kaga shi dole kamar hanyar mu ne kaga sai alkitabu was sunna ala manhaji salafil umma wannan shine kamar taken mu ahlus sunna masu bin wato tafarki na salaf to daga kula da waɗannan abubuwa a kamar yadda nace babu yadda za a yi wani mutum ya zo ya ce wai shi sunna mazala wai shi ya tsata baki da la abubakar la umar ana iya samu yanzu bayan daga bayan hadisi hadisan manzo Allah irin su Imam Ahmad da su Ali ibn Abdullah al-Madini musamman da a dabakan su za ka samu su da wuya ka hadisi ya hadisi ya kuce musu saboda duk a lokacin an haɗi da ya sun rubuce su duka amma dai gabanin nan zai wuya ka samu wani mutum ya ce wa kawai duk hali sama sanadi ya san su ba zai yi ba wannan baya yi ba a mala ce wa qala ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal ya ce ajibtu li qaumi ina mamakin wasu mutane arafu al-isnada sun fahimci isnadi wato ingancin isnadi sun san wato sun yi wato mu'ayasha da hadisai sun shiga cikin ilimin hadisi sun san shi wasihatihi wasihatahu kuma suka san ingancin hadisin sun cewa wannan hadisi kaza ya inganta yadhhabu ila ra'yi sufyan amma sai a bige kawai suna bin ra'ayin sufyan al-thawri sufyan al-thawri daga cikin malamai wanda suka rayu tsarifin imam malik ne ya rayu a kufa ya da mazhabarsa mai zaman kanta ba wai ya jingina ya shi ma da mazhabarsa tauriya daga baya ne dai kawai dai wato mazhabar nashi ta shuɗe yanzu sai dai a cikin tafiya kake ganin ta ba a sama wanda suka yi mata hidima ba to shi imam ahmad tun shi ma tashi ne a iraki inda ake da wani ra'ayi na sufyan al-thawri a lokacin ra'ayin al-thawri yafi yafi ci shi cewa ajibtu li qaumin ina mamakin wasu mutane a araful isnada sun san isnadi wa sihhatahu kuma sun san ingancin isnadin yadhhabu ila ra'ayi sufyan suna bin ra'ayi sufyan al-thawri wallahu ta'ala yaqulu al-hadi Allah ta'ala yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri lallai waɗanda suke saba umarnin manzo Allah su fada kufa an tusibahu fitratun kar wata fitira ta sabe su aw yusibahu azabun alim ko wani azaba mai radadi ya sabe su mala ce Ahmad yake cewa atadri mal fitna kai ka san ma me ce fitnar tace al fitnatu ashirk fitna da Allah ta yake cewa su su wato fada kufa kada fitna ta fada musu ya shirka zama shirka daga baya la'allahu idza radda ba'da qawlihi mai yiwa idan ya tunkuɗe wasu daga cikin sashen hadisan manzon Allah an yaqa fi qalbi shay'un wasu da abu wani abu ya shiga cikin zuciyarsa ya rasa su min zaki na halaka sai ya halaka sai ya halaka daga baya ya zama mushriki ya zama san zuciyarsa yake yi wannan asali da malai ya kawo mana ya zo a cikin masail ne na al-fadl ibn ziyad da abu talib ahmad ibn humayd a cikin masail ɗinsa waɗannan dukkan albai ne da imam muhammad suna kan zauna su yi ma imam muhammad tambayoyi kan addini kan hadisai kan isnadi kan rijal sauransu ba shi kaɗai ba imamu abu da shi ma kansa bai sunan ya da masayi ɗinsa imamu abdullahi ɗansa ya da masayi ɗinsa salih ibn ahmad ibn hanbal babban ɗansa shi ma ya da masayi suna da yawa ne ɗalibai imamu ahmad suna zama ɗalibansu suna rubuta suna wato tambayansu ko suna jiran wani tambaye su idan suka amsa kuma sai su rubuta eh wannan ta hanyar shi nan kuma ake kawo ake taskace ilimi don za ka ga ya zo kawai haka kawai ana ta faɗa shi na cewa shi ya hada ce to kaga zai wuya iya da cewa ilimi dole abu na karu gane shi yake tabbata a cikin lafazin daga cikin lafazin da ya zo na wato alfabul ibn ziyad babu abu da kara kafa hujja da wannan aya fala wa rabbika la yu'minuna yace na rantsa da ubangijinka ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun wato mai da kai kai ne mai alƙalanci a cikin abin da wato ya shiga tsakaninsu to kaga imamu ahmad yana faɗan wannan magana kamar da na faɗa shi biyar da tauri a kusan tsarin imam malik ne sa'a sare shi ma 94 bayan hijira aka haife shi ko abin da ya kama da wannan sabai na malamai ya rasu 161 ya rasu fiye da wuri haka a ya daga cikin manyan dabakoki wanda suke tsare ko imam malik da shugaba ibn al-hajjaj abul hajjaj abul bisbam al-ataki a lokacin su da irin shi da irin su auza'i da irin su malamai irin su irin su ne kusa su ne manyan malamai a madina akwai malik a nan iraki akwai al-sauri din da shi da abu hanifa a nan wato sham akwai al-auza'i a nan a can kaje masar kuma akwai allad ibn sa'ad waɗannan tsari ku juna ne shi kansa malamai suna cewa suna mushe laƙabi da amirul mu'minin fil hadith amirul mu'minin fil hadith kamar wato a soja aka tafi general to an kai iyaka kenan to idan a hadisi aka ce maka amirul mu'min fil hadith to an kai ka kai mata ka kai mata ka kawai babu kaman ka da ba suka ce ba al-hafiz ne kace al-hafiz wato kai kusan abinda zai wuya a samu hadisin da ba ka sani ba sai kadan to kuma aka ce ka yi amirul mu'minin to kuma abin an ka an kai an kai mata hakuma kama a professor ne za a ce akwai emeritus hakan sauransu wanda an kai iyaka to shi ya daga cikin wanda su malamai suka kira shi amirul mu'min fil hadith banda shi akwai irin su Ali ibn Abdullah al-Madini irin su Imam Ahmad irin su wato Imam al-Bukhari da sauransu wannan duka ana kira su amirul fil hadith saboda abin da suka kai suka taka na ilimin hadisi wasu malamai ma suna cewa wato in dai hadisi hadisan manzo Allah ya da sanin hanyoyin hadisan ya fi Imam Malik kuma yana da ra'ayoyinsa da yake da ita duk wanda yake duba tafi zai gani sai da tarihi babban malami ne ba yi da sauki a samu wani lokacin tsare kusa ya sa musu a hadisi da yake ruwaitowa malamai ba su ya kaza shigar da tauri wani tsarin sai saba masa face sai suna cewa a dauki hadisin fauri a kyale maganar wani tsarin nasa duk wato haddasa wancan din to kaga imam ahmad yana cewa a bar maganar al-tauri da ya saba ma sunnan mazala yace ina mamakin wanda ya san isnadi ilimin hadisi da ingancin sa ya tsaya kuma yana cewa wai tauri ya faɗa wato yana shiga cikin mulkan bihun nan kamar yanzu na ce wai ina mamakin wanda ya fahimci hadisai da an yi magana shi to malikiya sun ce kaza to kaga wannan dole mamakin sa ba daidai ne wannan wannan wannan kai kana magana so da yanzu al'umma ba tana bukata maka dan ga wannan malikiya an ce kaza ne ba in ka ce malikiya ta ce kaza sai ka dalilin dalili bayan ka san isnadi da kuma ingancin isnadin a wannan fa ana imamu abin da faɗa a daidai lokacin da yanzu ka samu wannan cewa ma sunna majiza tuci yace ina mamakin wanda ya san isnadi da ingancin sa wannan ba shi ne maganar imamu abu da farko ba akwai inda ake rosa cewa la tuqallidu ni wa la tuqallidu al-auza'i wa la tuqallidu malikan wa la tuqallidu al-thawri wa la tuqallidu al-shafi'i fa khubu min min haythu akhadhu yace kar ku tsaya kuna wata kaidanci kuna bi da babu dalili kar ku bi maliku kar ku bi al-thawri kar ku bi al-auza'i a wata riwaya ce kar ku bi shafi'i ku dauka daga inda suka dauka wata dalili wato wannan ke nuna maka cewa wato duk wanda ya wata tara al'umma ya ce sai sun wani malami guda ɗaya wanda shi wannan malamin ko ba manzo Allah ne ba to yanzu ya je ya kike wani gunki ya ce su riga bauta masa saboda me saboda wannan in kace su masa da'a dole za su sa'a manzo Allah dole to kuma wannan an shiga halaka an shiga halaka saboda haka shi Imam Ahmad anan kaga yana cewa ne kar a je a karanta fiqhun at-tauri ko a karanta fiqhun Malik ba haka kicewa ba daga cikin wanda Imam Ahmad yake girmamawa yake yau ba buɗa ayoyinsu a sau tari zaka samu in dai ba ya da sunna ta Madina ba a sai lokaci Ibrahim Malik a tauriya daga cikin manyan malamai Imam Ahmad yake bin su Imamu Imamu Ahmad kusan da ya tashi a rayuwarsa ma da yake irin rayuwarsa mataka kana cika har cika hadisan garin garinku da wato fitoyin malamin garinku sannan za ka je malaman wasu garin to kusan hadisan attauri kusan ya hada ci baki daya malamin sa ibnu mahdi wanda shi shi wato dalibin attaurin ne idan ga imamu ahmad shi cewa idan kuna son ku ga sadauki yaro da ya haddace hadisan attauri to ga ga yana shi bai ga taurin ba amma ya haddace hadisan nasu duka saboda ta hanyar malaman sa amma kaga take girmama shi da yake yi bai sa ya ce wai zai dauki magana sai ba hadisin manzo Allah ya kuma ce kar ayi maliku haka kar a yi ma'addauri kar a yi ma'al'auza'i kar a yi ma'abu shafi'i kar a yi abu hanifa kar a yi kowa wannan ko ba shi ɗaya ba idan kun duba cikin sifar salatin nabi a imamu albani ya kawo maganganu na imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu ahmad din shi kansa wannan duka sun yi ijma'i a wajen cewa wato haramun ne idan an samu sunna ta manzon Allah a ɗauki maganansu a ɗauki maganansu a bar sunan manzon Allah sun ce haramun ne Malik ya faɗa wannan magana, Imam Ahmad ya faɗa wannan magana, shi ga magana sama yanzu, Imam Shafi ya faɗa wannan magana, Imam Abu Hanifa ya faɗa wannan magana. Ba wanda bai faɗa ba. To yanzu yayin da aka samu hadisi tamfara lokacin azhar. Tamkara lokacin azhar ta yawo gashi an gane hadisin sosai, din malama sun ce ya inganta. Dan me yanzu kai zaka zo kace kuma sai dai magana Malik akan a bar magana masala. Wannan kaga yanzu abin da kake ba gidi kake ba. Ba sunna kake ba, yanzu abin da ka kawo ba ma bid'a ba. Wannan abin da kake yi shi kansa zai iya zama shirka a babin da'a zai iya zama shirka a babin da'a kana dai baka mai da malika zama abin bauta dai yanzu kaga jama'a san su mai da malikiya ta zama addini kuma ta zama wato shi ta malikiya da da shafi'iyya ka duba ka ga bature da yake mu hankali turawa sai suka kira shi school of jurisprudence haka suka kira shi wanda school suka kira shi makaranta ba kai malikiya da shafiya ba yi da bambanci da abu da buk da suka ba yi da bambanci abinda ake ce maka shine kasancewan waɗannan malamai sun tsaya sun yi hidima ga wannan addinin sannan kuma sun samu ɗalibai da sun ƙara tsabtace maganganunsu kana san ka fahimci addini ba zai wannan addinin musulunci ilimin addinin musulunci ilimi ne da wannan bayan na rike da wuyan na gaba saboda haka dole in kana san ka fahimci addini sai ka fita hanyar waɗannan malaman to shi wannan malamin in ka bi ta fikihunsa zai ƙara sa ka fahimci kitabu da sunna sai dai inda ake samu shi ma wani abu ya masa wuya ya masa lungu to in ka fahimta kuma sai ka masa kayansa sai ka hada yanzu da Allah ana samu yanzu wanda yake dan shi ɗan ABU ne kusan ABU ne shi shi ba za ka faɗa su yanzu ka san ɗan ABU suna da wani moto da suke cewa one step ahead of you suna da wani take da suke ba kansu kuma wannan duk ga wanda ya makaranta zaka ga an sa musu wannan jin jin kan duk inda yaje zaka ga zamu ga baya gani kowa da gashi in dai na makaranta yaje zaka ga yana baya gani kowa da gashi kuma bai jin kunyan haka ya fito ya faɗi ra'ayin sa a masa wannan wani wani wani psychology ne da yan yabi duk wanda ya ce yake ya taba shiga makaranta zai can akwai wannan za ku samu su yarfa suna ce fitowa ai bidiya suna faɗa abin da suka dama ba sa jin kunyan kowa za ku sai fitowa a magana su ce abin da ka faɗa ba daidai ne ba to abin ɗan yabi yanzu yana da curriculum ɗinsa sai aka samu da curriculum na biyu ke wanda sun alkina sun gyara shi wanda ya fi nasu kyau da Allah yanzu idan ɗan yabi ya bi curriculum ɗin biyu ke in ba wanda yake kashi a kife yake ba sai ya ce yanzu ba daidai ba haka wani abu ne wanda yake ilimi ne wannan refinement of facts and knowledge kullum yana nan sau da yanzu aka samu wani ya kawo mazhabin malikiya makaranta ce sai ya ga wata fatawa da aka yi a mazhabin hanafiya ita su kuma suna da wata sunan da malikiyan ba su da ita yanzu idan ka je ka ɗauki maganar abu hanifa sai kuma a ce ka sa wa maliku haka malka ma dace da shi shi za abu babu albani ke cewa ni a waje na ni da zan ɗauki hadisi in bar ra'ayin abu hanifa ko maliku to ni ne na fi zama mabiyin su mali saboda ni ne na aiki da maganar su su ku ku- mutane ko yanzu masu maza ba su suna bin san zuciyar su yanzu ba magana su ba to duk waɗannan duk sun ce kar abu magana su abin magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bayyana cewa mun sunna matsala za a yi idan ka ce kuma yanzu zaka tsaya kai dai malikiyan nan kai zaka bi babu ran ko da ya tabbata maka cewa ga sunna to yanzu Allah ta'ala ya ce la tattabi'u min dunihi awliya ku bi abin da aka sauka muku kar ku bi kuma bayan wannan abin da aka sauka muku ku dauki wasu matsabunta za ku dubince su maliku an aiko maka shine ina ne aka ce maliku rasulullahi maliku abdullahi ne wa rasulullahi shi ba abdullahi ne wa alimu min ulama al-umma malami daga cikin malama al-umma ra'ayin maliku kuwa da abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal ɗaya suke can jaras hujja kawai shine abin da ya zama wato yake da hujja shi yasa malamai suke cewa kalamul ulama yuhtaju laha wala wala yuhtaju biha maganganun malamai akawil ulama yuhtaju biha yuhtaju laha wala yuhtaju biha maganganun malamai ana jewa aje a nemo wasu hujja ne ba wai kafa hujja ake da su ba ba a ruwa ko ana magana addini kace wai ai maliku ya faɗa kana kawai kai shi abin ka a in an yanzu a babu ina fatawa shikenan sai ka fada fatawa shikenan nan ma na magana ce da ba amma da magana ta ilimi kawai a ce wai wai me dalilin kaza sai ce ai maliku ne ce ai kaza to shi waye shi maliku an aiko shi ne hujja ake maganar sa ba wai ana hujja ne da maganar sa zaka je ka nemi mata hujja ne a Qur'ani da Sunna kace to maliku ya faɗa kaza amma ga hujjar sa kuma za a dauki wannan maganar maliku ne ba ta maliku ya faɗa ba dan hujja wannan ita ce maganar gaskiya duk wanda yayi cewa wannan zai bi ba yanzu kaga so yake yi ya kawo wani tarnaki da cikas a cikin addini amma za ka ga a daidai wani lokaci yanzu abin ya juye yanzu masu yakin sunan manzo Allah suna da yawa wani zaka ga yazo da yaki suna yaki yana yaki da fada da sunan manzo Allah da sunan mazhaba shi maza shi dole mazhabin wani zabi wani kuma yazo yana yaki da sunan manzo Allah da sunan ash'ariyanci ma Allah da manzo sun ga sun fadi ga yanda ubangiji su mu ubangiji ga da komai na shi sun bada labari wani zai zo ce kawai duk bai da wannan ba ar-rahman al-arshi sawada ce shi bai da ba ina bin wani ra'ayin wani malami malamin nan haihuwar jiya da shekarar jiya ba wai lokacin maza Allah ne yake ba aka haife shi ba a sai bayan shekara ɗari biyu da yan kai ƙari na uku al'asharin aka haife shi ya ba rayu kuma yanzu ka ce kuma ba za a fita addini ba sai an fito wajen shi shi waye shi duk mutane suka addini ba gabanin shi ba suka tafi abin su ba su ma san shi ba ba su ma san an halice shi ba ma haife shi ba ba su san kama balle balle shi lokacin ne sauraku a saboda to a yi haƙuri ne bari mu ɗan kan kwana da shi muna da ɗan minti zai kai biyar mun ƙara zai ƙara ba subhanan da shi to a yi haƙuri akwai a nan a wata imamu amur kuru a nan yake cewa a da ya kawo na ayyata fal ya hazar da zai khalifuna an amri lalle a faɗaku wanda suke sa'a wa umarnin umarnin manzon Allah su faɗaku cewa su ba a hankali kar wata fitina ta same su nawa amma kike ko san me ce fitina sai ce ashirk shirka da kuma dukkan sauran halaka wato wannan yake nuna maka cewa wato ashe fitina tana samu al'umma musulmai ne wajen sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun fitina ce wajen sa'a manzo Allah wato fitina nan fitina nan ma Abu da ya fara kawo shirka dan ita ce babba amma banda fitina kuma akwai kaskanci akwai wulakanci akwai kuma yan adawa na manzon Allah kuma zama sun yi sun ci a kanmu kamar yadda imamu ibn maja yake fitar da hadisi hadisi da malamai suka ce hasan da gairiki ne imam albani da sauran wasu malamai sun hasana shi hadisin abdullahi dan umar a manzala ya faɗi hadi ya faɗi wasu ɗabi'u wanda yake in aka sami su za a sami wato kasance ma al'umma daga cikin abin da ya faɗa yake cewa ba za su warware alƙawarin Allah da manzansa ba lam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallallahu alaihi ma'aduwa min khiri ba za su warware alƙawarin Allah da manzon shi ba sai Allah ta'ala ya sallado wasu ƴan adawa a kansu wasu ƴan adawa wanda suke can daga waje su dinga gana musu azaba kan addinin nasu ko su hana su yin addinin da baki baki daya kuma manzon Allah ya ƙara cewa kuma mutukar wato shugabannin su su aiki da Qur'ani da sunna ba suka dinga mai addinin dauki daidai illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum sai Allah ta'ala ya sanya saba sakai tsakanin su wannan abuwa guda biyu kawai ta kafa dauka mu gani wannan fitinar wai me yasa ta sama al'umma ne fitinar ɗan wato makiya ba ba eh komai yanzu sai wasu wasu makiya sun sa mana hannu komai ba ba iya yi a rayuwar nan mu musulmai a daidai wannan lokaci sai wasu ‘yan adawa sun samu da hannu kuma mun san sharri za su kawo mana sannan kuma a cikin al'umma musulmai ka duba ga yadda ake gurzu tsakanin juna da juna fada wanda ya kawo kaza wanda ya ce wannan bid'a ce wanda ya ce sunna ce wanda ya ce daidai ne wanda ya ce ba daidai bane wanda ya ce halal ne wanda ya ce haram ne duk abin da zaka iya faɗa kake mamaki ba a taba sabani a baya ba yanzu ana sabani ana sabani na faɗi wannan magana saboda a daidai wannan lokaci ɗan kwanakin nan za ku samu su ECOWAS waɗannan tambaraɗin mutanen sun faɗi wasu maganganu amma jihar Kano su abin da suka faɗa a nan sun faɗa akan wani kunshi ne dama can da da duk wani wanda ke yarda da bukadiya ya yarda da wannan kunshin wannan kunshi sun gina shi ne akan freedom of expression wannan in ka je ka duba dai yana nan wannan wanda tafai da suka rubuta kan wato scopes na freedom of expression wannan duk mun ta ruba shi mu to kunshi ne haka duk wanda ce da bukadiya a wannan kunshi akwai wannan freedom din dole suka ce wasu ne kotu sun yi magana sun ce wai a rika ba mutane wai dama suna faɗin albakcin bakin su da sauransu sau haka su nan abin da suke magana shi ne idan an zaga cewa Allah da Allah ku dake maza Allah matsayin kowa da kowa ma magana ne da kai yanzu aka bar magana akan tauna kai daba da haka wannan kar amsa kar ai tagin magana kan manzo ya zama injury statement suka faɗi wannan magana a to anan ya kamata mu fahimci cewa su ɗan adawa da manzon Allah ba fa dai da wadaci ba zagin manzon Allah ba dai da wadaci ba mu yanzu yayin da suke wannan abu mai matakin da ya kamata mu dauka manzon Allah wannan wato wato a banza ne yanzu za mu zo mu samu wasu wani wanda yake kawai mu muke finance din su ma muke ba su ba da kuɗin wannan kungiyar shugaban kasar mu ma shine ma shugaban su a banza ne za su zo kawai su ijara su faɗi wannan magana bayan mu ne ba su abinci ta ina muka samu kaskancin nan ya kamata al'umma su ga gane ba ta ina aka samu matsala ke cewa lam yanqudu ahadallahi wa rasulihi illa sallama Allahu aduwwa min ghaibi ba za su warware alƙawarin Allah da manzon shi ba sai Allah ya kawo wani makiyi sallalo su akan shi akan su ta yaya za a yi kaskantacce kuma daga waya kuma a sama me muka yi shine wannan abin da muka yi falyahzal ladina yukhalifuna an amri umarni da muka bayyana manzon Allah sunnoninsa mun tozarta dokokin addini mun ce ba za mu yi ba saboda mu nemi yardan waɗannan ahalin kitabi sun zo sun mana mulkin mallaka suka share mana penal court mulkin wato abin da idan aka yi za a yanke hannun barawo za a jefe za a yi kaza wanda wannan shine rayuwarmu sun ce kar mu yi duka sannan kuma ka yanzu ka zo ka ce kuma sun zo sun faɗa wani magana kuma za ku ji haushi ba wai jin haushin laifi ne ba amma ya kamata mu ga ta ina aka samu wanda sai mu dinke wannan wannan barakai idan muna son a nike wannan barkan to sai mun gyara mun alkita sunna mun alkita aiki da sunna ya zama abin da ya dame mu shine sunna sunna sunna ba wai atifa emotion ba na faɗi ina faɗan wannan magana saboda ya uyi za a ga na bunja nan za mu tsaya insha Allah ya akwai ina tsammanin kamar ranar Lahadi ne ko Asabar ne masallaci da muka saba muna kafin malam buna amma akwai yan uwa da aka gayyace su suka yi suka yi suka yi laccoci akan wannan waɗannan abubuwan ina daga cikin wanda suka gaita dan in ta'aliki a to a babi na amana ta ilimi haramun ne kai mutane sun imani da abin da kake gaya musu kuma kaji ana faɗa wasu maganganu wanda ba daidai ke da sunna ba kuma kan shiru a su abin da galibin ɗan media suke faɗi da kuma su ma waɗannan abin da matasa suka zo wannan laccar suka tattauna shine ai dole dole a ɗan mataki in ba ɗan mataki ba duk wanda kuka gani ku danne shi ku kashe ku je ku ɗauki doka a hannun a lokacin da ya tariki na musu wannan isharar nake cewa ya kamata mu kula da inda za mu ƙara ɗabbaka wannan sunan idan muka ɗabbaka yau wanda shekara goma baya ba shi ne 2015 wani ya zai zaki misali ya ce zai takar wani cikinsa ba yana na kome nan to a da kushi a yanka shi ba na ce a sa shi a kofar na isa a bashi ruwan sama ya dake shi har sati uku na kowa ya san ba za a sa shi ba za a lokacin ba to yanzu mun samu kaskanci mun kasa ɗaukar doka kuma sai yanzu kuma jawo shi wani mu jawo shi kanmu mana mu da ba mu aiki da sunna za su daina zagin su zagin ba za Allah ne ba za su daina ba ba haka muke so ba amma tunda mun muka je ku jawo kanmu kaskanci sai mu fara magani daga cikin gida tukuna magana ɗaukar mataki in ce za mu doka a hannu idan ka ce za ka yi wannan za ka buɗe ƙofar ɓanna mai yawa a hata akwai hadisin wannan tsohon wannan makahu da ake kawo wannan aina yin shi ne malamai suna cewa wani waƙi atu ainihi la umumin ha ba in ka zo ka ce mutane su ɗauki doka a hannu kawai da zarar sun ji an cewa an zage manzan Allah a ji a ɗauki doka wani a kashe to yanzu za ka bayu wato a sami shubohi iri da shubo ma sai a kashe mutum yanzu wani kawai zai- dan kashi ka ne wata bakon annabi zai ce ce ya kwanda da ihu ce kashi ka zage manzo Allah a kashe ka ba a yi haka a sakwata ba an yi haka a sakwato wani in ka in ko a nan ga- a nan ga- a nan a nan Kano daga cikin manyan malaman da suna ba wasu tunani sun je sun kai sun kai kara cewa an zage manzo Allah an zage iyaye manzo Allah an ce iyaye manzo Allah suna wuce sai haka shikenan dan haka kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba to wani zai dauki wannan malama bayan ai zama ana wannan magana ma rikici har ya zama ana wannan magana cewa magana iyaye ma kin sallallahu alaihi wasallam wanda ka faɗi wannan hadisin sai zuci kana ji manzo Allah kaga ba hadisi da kira- ka karanta zuci kana ji manzo Allah kaga babu zabiti ba ba yi ba ma abu in kace jama'a su la yasbiqu an-nas fawda la sarata lahu in kace sai a ja dawo doka a hannu to abun babu linzami babu linzami idan wani ya je yayi wani abu wanda suke an tabbatar kamar wancan jama'a da ta yi an tabbatar a daga ba suka wannan dokan wannan dokan shi kace ba mu shine abin da ya dace ba to amma tunda an riga an yi ya za a yi da shi to wannan kaga za a yi dinin da reality ne ya riga ya faru amma ba kuma bai riga ya faru ba ka ce duk wanda kuma ganin shi ku je ku dan kwashe ku kashe za a samu matsala iri iri saboda wani a da sakwacin ya zo ya ce muku guntu a nan a kano za ku tsammanin zagi ne shi kuma guntu a wajen shi ba lafiya launin shi ba ba wani abu ne wannan ba haka saboda haka to shi abin da kake tsammanin ba yi da mafita zai iya zaka gani kai a wurinka ne kai kana ce kaman akwai wulakanci a ciki amma ka mishi bayani aka ce zai bayani sai ka shi yana da mafita yana da mafita wakil ibn jarrah al-ma'asi ya taɓa faɗin wani hadisi a maka a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu kusan ai dan yi kwana kwanaki wajen uku ba ba abin da shi ba a kuma abubuwa ne da yawa kusan a lokacin mazala ya rasu a daidai wannan ɗaki wanda yake mutane uku in suka zauna ba sai ya sai ya iya dai mutane uku ne in ba haka ba in kace mutane uku zai cika su sa da da aka sa Abubakar da Umar da da da manzo Allah din suka cika wannan ɗakin baki daya sannan kuma to kuma ba zai yi Allah kuma za Allah ce za a kuri shi inda inda annabawa suka rasu ana ake aje su to kaga sallan ba zai yi sallan dai sai dai a yi mai daidai a dinga shiga haka to kaga fa haka aka rika shiga har da aka yi wannan waɗannan kwanaki kuma a dai lokacin ma dai musulmi suna buƙatar su haɗa kan kalmar su kula a ga me za a yi wannan yasa haka kwana uku a to daga cikin cikan jarabawa kuma kusan dama jarabawa wanda suka fi kowa tsarin jarabawa su ne annabawa matsala ya wato hadisi ya nuna mana cewa idan zazzaɓi ma yake yi za ka samu shi an ninka masa ba kamar mu ba to maza da har lokacin da maran nashi ya fita sai da aka ƙara mushi wannan jaraba wanda yake da ashaddun nasi bala'an al'anbiya hankali ya tashi da sauransu abin da ya ƙara sanya suka wannan hadisi ne cewa sai aka ce an ga kamar cikin maza da ya ɗan taso kaɗan kuma hannunsa sai aka ga shi ma kuma ya saki ya sandare haka aka alama da yana buƙatar abin da shi kenan a tsaya a dai abin da shi kawai a huta wasu malamai suna cewa wataƙila Allah ya yi wannan saboda ma ya farko da hannun hankalin wannan wannan wannan sahabban wakilin jarra ra'asi daga cikin manyan malaman Imam Ahmad ɗaliban su Imam Malik ma ɗaliban su Sufyan Thawri da muke magana ya je ka ka je kamar wannan hadisin a a Makka yana rubuta ta hanyar Isma'il ibn Abi Khalid daga Abdullah ibn Bahi Abdullah al-Bahi sai kawai suka ce caya rage mata Allah da kashi zagi ne wannan ilimi fa faɗa da haka mu bambance idan muka ce za a bar wannan doka a hannun mutane to wallahi za a zo a da dama wata rana za ka ga an babu wajen gudun su addinin musulunci ba babu kwata kwata saboda haka yanzu kaga sai aka zo kuma shara a kashe shi sai da abokinsa Sufyan ibn Uyayna idan ya ce wallahi hadisi na akwai shi sannan aka samu aka sake shi shi su suna tsammanin zagi ne su kuma a wajen shi ba zagi bane wanda ko asali duk da wasu na cewa munqati a baya zo ta hanyoyi ya zo ta hanyar Hasan al-Basri ya ji tabaqan da Ibn Sa'ad ya zo ta hanyar wato Ikrima Maula ibn Abbas da sauransu ya zo ya zo ta hanyar da ra'ayi da aka yi da shi ya tabbata to kaga wannan akwai bayani in ka je kuma maganar Abdullah bisa ga yayi bayani bayani ne cikakke ne dadi wanda zai sa hankali ne tashi ba cewa eh to dama in mutun ya rasu jiki ne ai wato kuma jiki ne yana wannan ai ba ce maka aka yi kasa ta ci shi ba magana shi ko cewa ai kasa ba ta ci shi ba amma sa ragowar jarabawoyi wanda za aka yi don ma a faɗakar da ma sauran sahabban su zo su binne shi wani Allah yana iya jarabtan sahabbai da irin wannan abubuwa kuma ya zama jikinsa ya ɗan saki da sauransu wannan ana iya samu zai kaga wannan wannan wani abu ne wanda yake ma yana ke ƙara nuna girman sha'anin maza Allah ba cewa har lokacin ma da gabza abin da shi ma yana cikin wannan jarabawa ta ubangiji kaga aka bayani sai ka fahimta amma wanda ya ce an zagi manzo Allah to ai zaka ga ana ta kawo abubuwa yanzu ina ji wani ya zo ya rinka tsine mutane akan wannan hadisin da ke cikin sahih muslim cewa abi wa abuka finar kan iya mazala ta wani su ya rinka tsinewa yana cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza so wadannan abubuwa idan aka ce ba a far ilimi ba in aka ce za a daki abin da atifa da emotion wallahi ba nan gaba za ka kawo su hadisai kai ma zo a ce maka kama jin da Allah kaga shi a sa maka kirare a abuna saboda yan bid'a ba su da iyaka wadannan saboda haka wannan abin da matasa ke kira a ba dai ba baya cikin sunna a lokacin manzo Allah da bayan shi an zazzage shi akwai masu zanda suka zage shi amma ya magabata suka yi diri da irin waɗannan mutane mu yanzu ma da ba mu da ba muna muna cikin halin rauni muna cikin halin rauni rayuwa irin rayuwa ce irin ta maka ake ba irin ta Madina ba inda irin rayuwa muke ta Madina zaka samu muke bada a duniya amma rayuwa ta irin ta maka shi zaka je wani lokaci Allah ta'ala yana yana irin babu labari cewa cewa wa tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku adan katira yake cewa in wa in tattaqu wa tasbiru fa inna inna zalika min azmi al-umur amma su amma yayin da kuke da karfi zaka ji ubangiji shi kansa yana fara yana fara da izza wa innaka tu aymanahum min ba'd ahadi wa ba'nu fi dinikum fa qatilu a'imat al-kufri innahum la aymana lahum la'allahum yattaqun za ta kuje ku yaki kuje ku yake su kuje ku kawo maogaran wani da ya zaki ba ma'aikiwa ne wanda kuma an yi kama ibn al-ashraf an je an je an neme shi wanda suka yi mazala wato wulakanci an je an neme su amma baka bai yi ba to yanzu lokacin yanzu idan muka fita da falaye bayan sati ɗaya an gama mun nuna kushinmu an zage manzo Allah to sai a yi mai an kawo ƴan ƴan kwasin ne an kashe su su ƴan abu in yasin su waye da suke ta zagi manzo Allah suka zaga tsuru muka ji an kawo su an yanka su to me kake so yanzu kwali kawai shine alaƙar da manzo Allah alaƙar mu da manzo Allah shine aiki shine mu dabbaka shine mu gyara al'umma shine mu koma ya zama sunna ce ake dabbakawa a Najeriya baki daya muka dan bukata wani bai zai magana manzo Allah malakari inda yake bai zama wato baka bata tarihi ba amma a yanzu da muke fama da rauni ka zo ka ce abuta ka ce aje a cikin mutane kenan Allah ya kyauta addinin musulunci addini ne tsari abin da muka dace Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ya taimaka wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh